أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 25 ga watan rajab hijira 1447 daidai da ranar 14 ga watan 1 miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama da ci gaba da wannan karatu wani littafi mai albarka littafin matun alaƙidatul wasɗiya na al'imam abi jafar ahmad bin muhammad al-tahawi rahimahullah wanda aƙidatul tahawiyya ko matun alaƙidatul tahawiyya na الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطهاوي هكذا wanda muna gabatar da wannan karatun ne a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar jiya mun gabatar da karatu cikin shahi na talatin da shahi na goma sha uku matsala na na arba'in daidai in ban manta ba to za mu tashi matsala na arba'in da ɗaya zuwa abin allah ya so matsala na arba'in da mala ya kawo a cikin wani littafi shine wa shafa'atu da dakhalaha lahum haqqun ceto wanda ya ajiye ci gare su wannan ceton gaskiya ne cewa ranar alkiyama akwai ceto manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga al'ummarsa wannan ceto gaskiya ne kamar ruwiya fil akhbari kamar yadda ya zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ba buƙatar maimaita dogon karatu a kai jiya wanda ya saurari karatu mu zai ji dalilai da muka kawo wanda suke tabbatar da ceto na manzo sallallahu alaihi wasallama da zai yi ma al'ummarsa a ranar tashin alkiyama har muka kawo magana cewa akwai nau'i-nau'i na ceto da manzo zai gabatar wanda wannan ceton ya keɓanci manzon Allah ne kadai ba wanda yake da wannan dama ceto babba dai shine shafa'atul uzma ceto babban ceto wanda manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi ranar alkiyama shine al-maqamul mahmud wurin tsayuwa abun godiya abun godewa ran da duka halittu za su taru Allah subhanahu wataala bai ce ma kowa komai ba kuma kowa ya rasa yadda za a yi shi ne daga ƙarshe dai za a je wurin adam a neme shi ya kawo gudunmawa ya ce ai shi ba zai iya ba ya tuna laifin shi a zogurin annabi nuhu a matsayin shi manzo na farko shi ma ya gagara zogurin annabi ibrahim haka dai daga ƙarshe sai an zogurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce ana laha ana laha ni ne zan yi wannan ceto ni ne zan yi wannan ceto wanda yana daga cikin abinda manzala ya bada labari kowane annabi yana da addu'a ta musamman da aka ce yi a karba masa wannan addu'a ta musamman ce ya ce tawana ajiye ita ta zama ceto ga al'umma na ranar tashi alkiyama sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ceto Allah ya bashi ceto Allah subhanahu wataala ka samu zamo daga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aje muka ishara muka ce akwai cututtuka wa'inda la yushariku fiha ahad manzo Allah shi kadai ne ke da wannan hurmi ba wanda yake da shi kowaye a duniya duk wani zai naɗa babban rawani ya ce ma shi wani abu ne to a dai gidan shi amma wallahi an je lahira wannan ya fi karfin shi sai manzon Allah to daga ciki akwai wannan shafa'a ceto na ayyukan mutane hisabi ceto na bi ash-shafa'atu li ahli al-jannati li dukhul al-janna ceto ma ɗan aljanna don su shiga aljanna an fa hisabi an ƙare yanzu ga aljanna kana so ka shiga dole sai ka samu ceton manzon Allah a bude aljanna a fara shiga kun gane misali ko sannan ga wani nan ash-shafa'atu fi takhfif al-adhab an ammihi abi talib zai nemi ceto a sawwaka ma amminsa abu talib azaba a ranar lahira kai kuma duk wanda ya shiga wani tarko baka isa ka ce wani ya layi a daga mai kafa ba ceto na hudu wanda ya keɓanci manzon Allah ne kadai ash-shafa'atu bi dukhuli ummati bi an yadkhula ummatuhul janna bila hisabi cewa ceton da zai yan a cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kusa akwai mutanen da cikin al'ummar mazala za su shiga aljanna biduni hisabin wala iqabi wannan ceto manzo Allah kadai yake da su sai sauran cututtuka kuma waɗanda sauran mutane game gari suna iya su yi gane ko wanda Allah subhanahu wata'ala da iyawa tasa ina iya cewa na kace cewa ne wannan karamawa ne da Allah zai mabayinsa da abin da ya kama da wannan amma wani shi a ranar lahira wai zan cece ku har ma ku adadi kaza wannan ƙarya ce bai san lahira ba ne lahira Allah ce da kullum ri'in minhum yau mai irin shanu kowa yana da abin da ya gagare shi akwai abin da ya damu da shi wallahi ba lahira ba konan duniya aka ce ana yaƙi ƙoƙarin ta hita kake yi ba ka hidda wani ba balle ranar da sama tana tsagewa ƙasa tana tarwatsewa wani ya ce zai cece ku tom mu dai Allah ya samu zamo cikin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wal mithaq alladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun alqawli da Allah ya rika ga annabi Adam da zuriyarsa wannan gaskiya ne da yace haqqun ay thabitun bil kitabi wannan magana ya tabbata a cikin alkur'ani da Allah ce wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah subhanahu wataala ya ce ka ba su labari lokacin da Allah subhanahu wataala ya riki alkawari daga 'ya'yan adam ya fito da su daga cikin tsatson iyayensu ya riƙe alkawari da su cewa ashe ba ni ne ubangijinku ba suka ce eh mun shaida Allah kai ne ubangijinmu to sai Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar da na kiyama ku ce ku kun shagaltu kun raukanu game da wannan alkawari to a aqidar ahlus sunna sun yarda da wannan alkawari gaskiya ne ba sa jayayya inda ya tabbata magana ne na Allah cikin alkur'ani a cikin ma'alimin tanzil na imam al-bagawai ya kawo hadisi riwaya imam muslim yake cewa su'ila umar bin khattab an hadhihi al-aya wata rana aka tambayi umar dan khattabi game da wannan aya sai umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila anha naji manzo sallallahu alaihi lokacin da aka tambaye shi game da wannan aya fa qala sai shi manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala khalaqa adama Allah subhanahu wataala shi ya halicci annabi adam thumma masaha zahrahu bi yaminihi Allah ya shafi bayan gadon bayan annabi adam da damarsa fastakhraj minhu zurriya sai zurriya ta hito daga wannan bangare na annabi adam daga wajen annabi adam sai zurriya ta hito faƙala sai allah ya ce ha'ula'i liljanna kaga wa'innan na yi su ne don in shigar da su aljanna wa bi amali ahlil jannati ya amalun kuma wa'inga da ka gani duk wa'inda suka fito ta wannan shafa da na yi za su yi aiki ne irin na 'yan aljanna sai su shiga aljanna sanadiyar wannan aikin da suka yi sun masaha zarahu sannan Allah ya sake shafar gadon bayan annabi adam fastakhraj minhu dhurriya sai zuriya ya fito daga tsatson annabi adam ko kuma Allah ya fitar da zuriya daga tsatson annabi adam fa qala sai yace khalaqtu haula ila nari to kaga wannan suka hito yanzu na yi su ne dan mota wa bi amali ahli nari ya'malun za su yi aiki ne irin na 'yan wuta sai su shiga wuta kenan ranar da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam an ware ɗan wuta an ware ɗan aljanna wayanda suka shiga wuta sun samu falala na Allah ko ba haka bane wayanda suka shiga aljanna sun samu falala na Allah wayanda suka shiga wuta sun shiga wuta ne da adalci irin na Allah Allah yana yadda yake so shine wani daga cikin sahabbai sai ya ci ƙala rajulun fafihim al'amal ya rasulallah fafihim al'amal ya rasulallah ya ce kai ya manzon Allah inda dama Allah ya san ‘yan wuta ya yi su kuma wuta za su je Allah ya san ‘yan aljanna ya yi su kuma aljanna za su je to menene na aiki menene na wani sallah ko na ji kowa shi da shi ta harkar shi kawai mutu ya mutu dama ga makoma shi fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla lalli Allah mai girma da daukaka idza khalaqa al-abda eh idan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bawa dan ya kasance min ahlil janna zai kasance daga cikin yan aljanna ista'malahu bi amali ahlil janna Allah zai sa shi zai dan kwara shi shi aiki irin na yan aljanna au kama qala alaihi salatu wassalam hatta ya muta yayi ta aiki irin na yan aljanna har ya mutu ala amalin min a'mali ahlil janna yana yin aiki irin na yan aljanna fa yudkhiluhu bihi aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna sanadiyya wannan aikin da yi wa idza khalaqa Allahu al-'abda lin-nar in Allah yayi bawa wanda dama dan wuta ne istamalahu bi amali ahli an-nar sai Allah ya juyar da aikin shi ta aiki irin yan wuta ta ya mutu har sai ya mutu ala amalin min a'mali ahli an-nar yana aiki irin yan wuta fayudkhiluhu bihi na sai Allah ya shigar da shi wuta sanadiyar wannan aikin da yi wannan shine riwaya na Imam Tirmidhi da hadisi ne hasanin sahih wala ilmu illa ma na wannan riwaya ma Imam Tirmidhi ya fitar da shi kun ga da waccan aya da wannan hadisi duk suna tabbatar mana cewa Allah ya rike alƙawari ga 'ya'yan Adam lokacin da yayi annabi Adam cewa in sun zo duniya wa za su bautawa duka muka ce Allah kai za mu bauta ba kowa ya hito akhraj Allah dhurriyyat Adam ba'dhum min ba'd Allah ya fitar da zuriyar Adam sashen su daga sashi ala hasbi ma yatawalladu gurgurun yadda za su aiko wani zai hito daga wani wani haka kowa aka hito salsala salsala wanga dan wane ne wani ma ba wanda zai hito daga tsatsan shi haka Allah ya bijiru da su da suka kare kuma sai Allah ya mai da su akan nizami wa in ga zuriya wane wane ne zai aihi wane wane shi aihi wane har dan autan duniya duka an yi su in Allah ya kai mu aljanna ya ce Allah ya na autan mu in ga da auta kwada kusa akwai kwada na duniya dan autan duniya wanda daga shi ba ƙarin wani mutum ba akwai shi mun zo aljanna ka tambaye da in kwada ma shi ce Allah a kawo min shi ne ce kai kai na daga kai shi kenan Allahu hakimun ne la ilaha illallah abin da zai baka natsuwa shine ai akwai baban duniya annabi adam ko kafin shi babu mutum sai shi ne Allah ya fara da shi kuma Allah ya ce duniya za ta kare mazauna duniya za su kare kenan akwai na ƙarshe akwai autan duniya wanda daga shi ba a ƙara aihuwa kowa ba sai tashin kyamu to haka Allah ya fito da zuri annabi Adam ya ce da mutuwa za ku bauta ma muka ce Allah mun zo duniya za mu bauta ma shi yasa manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra kowane dan adam ana aifo shi ne akan fitra dabi'a na bautar Allah za ga da za a bar mutum a aihe shi ɗabi'ansa tana nuna mai akwai wani abun bauta sai dai ya zama bai san yadda zai bauta wa Allah ba in ba an bayyana mai ta hanyar manzanni ko kuma ta hanyar masu wa'azi amma ɗabi'a da adam shine bauta wa Allah subhanahu wataala Allah ya mun jagora shi sa mala yace wa qad alima Allah ta'ala fi ma lam yazalqu adada Allah yace wa qad alima Allah tabaaraka wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sani fi ma ai fi ilmihil azli a cikin ilimin Allah na dadewa tunda Allah ya riga ya sani lam yazal sannan Allah subhanahu wata'ala bai gushi a gurin Allah ba shine lam yazal alaihi bai gushi a gurin Allah ba adada man yudkhilul janna adadin waɗanda za su shiga aljanna ma'ana Allah ya sani tun daga ranar da ya fito da 'ya'yan adam ta tsatsonsa ta cewa waɗannan su ne 'yan aljanna to tun ranar nan dama Allah ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna ko mutum nawa za su shiga aljanna babu ƙari Allah ya sani an gane ko sannan mala yake cewa wa adada mai yadkhulun nara kuma Allah ya san adadin waɗanda za su shiga wuta jumlatan wahida gabaki ɗaya mana jumla guda ɗaya a dunkule a dunkule a lissafi irin na Allah duka Allah ya san ko mutum nawa ne idan za a ce Allah in ya so zai ce ma na yi mutum kaza ne a duniya mutum kaza ɗan aljanna ne mutum kaza ɗan wasu shi Allah ya san wani wannan lissafi a gurin Allah duka Allah an kare shi fala yazdadu fi dhalika al-adad kenan wani ƙari ba zai ƙaru akan haka ba a adadin wanda za su shiga aljanna babu a ƙara haka ma a adadin wanda za su shiga wata babu a ƙara ko kuma a rage a ce a'a to wani ya kamata ya shiga aljanna saboda kaza in Allah daga ya sani duk wanda kaga yayi wani iskanci yayi kaza yayi kaza daga ƙarshe yi gyara dan kun san hadisin da yake cewa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli an-nari حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها دام أن لا يقدر عن جنة شيئا wa'in ci abubuwan da ya akwai hikimar da ya sa kuma da ya zo karshe zai mutu ya mutu da aiki irin na yan aljanna akwai abubuwan da ya sa saboda menene al'ibara bil khawatim abin la'akari a aikin ɗan adam aikin ƙarshe da me ya cika shi yasa da yawa za ku yi ma wani hukunci kuna ganin mutumin banza ne a gurin ku amma a gurin Allah mutumin kirki ne dan yayi wata cikawa ta kirki ba ku sani ba kullun za ka yi addu'a kai fata Allah ya muna kyakkyawan ƙarshe ba farkon ba ƙarshe in ji bahaushe Allah ya sa ƙarshen mu yi kyau shine fala yazdadu fi dhalika al'adad ba zai karu a cikin wannan adadi ba haka ma wala yanqusu minhu ba zai rage daga cikin sa ba na ba za a ƙara ba ba za a rage ba Allah ya san adadin wanda za su gauta Allah ka samu na daga ciki Allah ya sa astaghfirullah ko aljanna ko Allah ya san wanda za su shiga aljanna Allah ka samu na daga ciki wa'anda za su shiga wata Allah ya sa adadin su Allah ya sa bawo mu ciki wanda shi ake cewa zamiyar baki ko ba gaba ne shi Allah ya sa abin da muka nuhi irin wannan misali kamar mutumin da dabba shi ta kuce mai a daji ne ce Allah ni ne ubangijin ka kai ne bawa na Allah ya ce ya ji daɗi saboda murna ko ba haka bane kenan ba a kama shi da laifi ba to haka ne ma insha Allah ba a kama ni da laifi ba na'am malam yake cewa ta Allah ce kada alim Allah ta'ala ko mun gama mun gama wannan wa kadhalika af'aluhum hakam Allah subhanahu wata'ala ya san ayyukan da za su aikata ai menene fi ma alima minhum ko game da abun da ya sani game da su duk ayyukan da za su aikata to Allah subhanahu wataala ya riga ya sani an yaf'aluhu da za su aikata shi wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne da dan wuta da dan aljanna aka sauke masa yayi abun da aka halicce shi domin sa za ga wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara da aljanna ne aiki alheri bai masa wahala bai masa wahala bai gajiya yana ma jin daɗi yana yin ibada wanda kuma Allah ya kaddara dama dan bangaren hagu ne za ka ga kuma ya yi jin daɗin ya yi aiki na lalata kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowanne ana sauwaka masa ne game da abin da aka dace shi domin sa wal a'malu bil khawatim ayyuka dai ana la'akari da su ne shine wal a'malu inna ma tu'tabaru kenan ayyukan mutum dan adam da suke yi duka ana la'akari ne da ƙarshe ba farko shine bil khawatim ayyuka ana la'akari ne da menene mutum ya cika والسعيد من سعيد بقضاء الله rabautacci wanda ya rabauta da abin da Allah ya hukunta masa washaqiyu tababbe man shaqiya bi qada'illah wanda ya tabe da abin da Allah ya hukunta masa kina in kaga mutun ya dace ya rabauta yayi aiki na masu rabo haka Allah ya hukunta masa Allah ka sa muna daga cikin masu rabauta wanda yake tababbe ne Allah subhanahu wataala ya hukunta tabewarsa haka Allah ya tsara Allah subhanahu wataala ya muna jagora dan shi Allah ya riga ya faɗa fa ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bisallamin lil abid abinda Allah ya riga ya wajabta ya faɗa yana nan babu canji kuma Allah ya ce duk abin da kun ka ga nayi ban zalunci mutum ba dan tunanin ka zai zo ya baka a ya za a yi a shigar da mutum wuta shin wutar ba baiwar Allah ba ce? he? ɗin Allah ce aljanna ba baiwar Allah ba ce? Allah ya tsara musu mazauna cikinsu kowanne da abin da ya dace da shi sai ga wutar ga abin da ya dace da ita sai aka sa mata aljanna ga abin da ya dace da ita aka sa mata in ka ganka cikin 'yan aljanna falala ne na Allah me kai ma Allah da ya baka aljanna ya so ne ya baka lahiya ya baka hankali ya baka ruwan sha komai ya yi baka biyan ko daya riba ne ka gani yanzu yadda kake wasa da lumfashi in ka je likita aka sama lumfashi na bature sati guda in aka buga kwantar ɗin abin da ka sha sai hankalinka ya tashi na sati guda dai kawai na Allah kaga kullum kai ta sha ha Allah rahimun ne bina la ya dai so ne Allah ka so ka ƙara so mala ya ce wa asalul qadri haka ne ko nan yana nuhin anna haqiqatul qada'i wal qadar kenan haqiqanin abun da yake hukuncin Allah ne da kaddarawa na Allah ne wannan abun fa sirrullahi ta'ala sirri ne na Allah ma'ana huwa ilmullah ilimi ne na Allah al'azali tunda duk wani abu da Allah ya hukunta ya zartar da shi ba wanda yake da wannan ilimi sai dai shi shi ya sama da ya ce wa aslul qadri haƙiƙanin kaddara na abin da ake nuna alƙadar shine alƙada'u wal qadar abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta kuma ya zartar da abin da yake da alaka da su shine min ilmin lahi shamil abin da ya shafi ilimin Allah da ya hada komai da kowa wannan al'amari ne na gaibi shi yasa sai ce sirrul lahi ma'ana ilmun lahi kenan wannan sirri ne na Allah Allah kaɗai yake da sanin abin da ya hukunta ya zartar da shi abin da ya tsara fi halƙi a cikin halittunsa dukkan abin da ya wakana cikin bayi ya kasance wanda Allah ya hukunta shi ya kaddara shi ba wani wanda ya sani in kaga abu ya kasance yau wallahi bayi ba su san zai kasance ba Allah ne ya bayyana kasancewa sha'ani to shi kuma Allah duk abin da kaga ya kasance yau ko jiya ko abin da ya kasance gobe har ranar tashi alkiyama ilimi ne na Allah Allah ya san wannan sirrullahi ay ilmullah ilimi ne na Allah Allah subhanahu wataala shi yake da ilimi a kansa Allah ya muni jagora sai malam yake cewa نعم لم يطلع على ذلك ملك مقرب wani mala'ika da yake da kusanci ga Allah bai tsinkayo wani al'amari da yake da alaƙa da alƙada'uwal ƙadar ba ma'ana babu wani mala'ika da ya san abin da Allah ya hukunta ko abin da Allah ya zartar ko abin da Allah zai zartar babu wanda ya sani babu shine lam yattali ala zalika malakun muqarrabun ai ala aslil qadar kenan asali na kaddara ko asalin qada'u wal qadar abinda yake ilimi ne na Allah ba wanda yake tsinkaye shi ko da mala'ika ne makusanci wala nabiyyun mursalun ko wani annabi da aka aiko Allah ya mana jagora wala nabiyyun mursalin ko kuma wani annabi da aka aiko abin wani yake sai nuna muna nabiyin mursalin yana da matsayi a wurin Allah kenan annabawa gaba ɗayansu suna da matsayi a wurin Allah nan da an kace nabiyin mursalin annabi wanda aka aiko to da Allah yana tambayawa aka nuhi ana nuna annabi mursali ko kuma dukkan annabawa ake nuhi eh Allah ya rida bala kun gane karatun mu ko kenan kullu nabiyyin mursal ko ba haka bane dukkan annabi mursali ne ba annabin da ba aiko ba to kenan dukkanin annabawa suna da matsayi a gurin Allah shi yasa Allah yake cewa wala nabiyyun mursalun ko kuma wani annabi da aka aiko bai san gaibe ba wannan kai tsaye ko wani annabi dan aka zo da shi munakkar wala nabiyyun mursalun ko ba haka bane hada yufidul umum babu wani tafsisi dukkan annabi ya shiga dukkan manzo ya shiga kenan manzon mu alaihi salatu wassalam ya shiga cikin annabawan Allah manzonmu alaihi salatu wassalam ya shiga cikin manzannin Allah haka ne ko ba haka bane shi ma bai san gaibe ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kuma wannan shine abin da qur'ani da sunna suka tabbatar da shi duk mutumin da yake inkari ya ce manzon Allah ya san gaibi yana inkarin abin da ya tabbata a qur'ani ne yana inkari ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير باب باب من ذلك da kan shafa da bai san gaibe ba mu san mu wasu a magana a wannan inda diga inda karatu mai kenan ko ba haka bane amma almuhim dai kai da baka yadda ba to ya rage naka mu dai ahlus sunna aqidan mu aqidan mu mu ahlus sunna al'amarin alƙada'u wal ƙadar sirrun lahi ikhtassallahu bi ilmi mun yadda abin da Allah ya hukunta abin da ya zartar da abin da ya boye shi yake da ilimi a kai ba wanda ya sani ko da mala'ikin da yake da kusanci ko kuma annabi manzo da aka aiko shi dukkansu ba su san abin da Allah ya hukunta ba babu wani annabi da ya san me za a yi gobe an fahimci wasa sai dai in Allah ne ya so yakan ilmantar da annabi wasu abubuwa annabi ya bada labari na gaibi bayan Allah ya ilmantar da shi wannan shi kuma a bayyane yake wata'ammuku mutum ya zurfafa shi ne wata'ammuku fihi kenan mutum ya zurfafa wajen tunanin menene Allah ya ɓoye ko menene Allah zai yi wannazuru fi dalika ko kuma ka rinka bincike akan haka kana duba akan wa'incan abubuwa akan alqada wal qadar yin haka fa zari'atul khidlani hanya ce ta tabiwa zari'a san muna da wasila muna da zari'a muna da tsariƙa ko haka wani zari'a hanya ce da take kai mutum zuwa ga halaka duk hanyar da ka kama in za ta kai ka zuwa ga halaka ne ta raba ka da imani ba a ce mata wasila ba a ce mata ɗariƙa sai a ce ita zari'a isa malakawa suke da saddu zara'i saddu zara'i tare hanyoyi amma wani irin hanyoyi hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga halaka idan ka tambayi ba malake me hukuncin kaza sai ya ce ma kazan nan haramun ne in ka duba ƙwar'ani ko a sunna gaba ɗaya ba ka ganin da an ka haramta wannan abu in ka dawo ka tambayi shi to me yasa kai ka ce kaza haramun ne me hujjaka sai ce saboda kazan nan yana kaiwa zuwa ga haramu saurayi ne ya zo yana shiga youtube yana kallon bidin ne sai zai tambaye ka ala gafata mala shi me hukuncin ni kallon da nake yi ma bidin ne cikin youtube ko cikin tiktok sai ka ce ba ai kai kallon kallon nan da kake mu innan bidin ne haramun ne kai kai fartawul magare ka haramun ne sai ce a a haɓa mana ya za ka haranta mai abinda Allah ya halasta mu ce eh Allah ya halasta mu amfani da fartabul amma kai gare ka haramun ce dan yadda kake mu'amala da ita za ta kai ka ne ga halaka da Allah amsa ta yi ko ba ta yi ba ta yi wala ta ƙarabin zina kada ku kusanci zina zinar ita ce haramun kusantar tawa kowa da amsa wa ya haramta shi to mene ne a kusantar zina an gane tambaya ta ko ehe me a kusantar zina a kawo guda biyu eh to ya yi ya kawo ɗabi'ar halasta malaka sun ka ɗabi'ar halasta mutum ya kalli mace wadda ba muharrame shi ba ko ba haka bane dan me bai halasta me ya hana shi kallo laifi ne ba kallon ne laifi ba amma irin wannan kallon yana kaiwa ga banda sai an ka ci bai halasta ba haramun ne tun ma ba kan ma ai ba ai ya talazzara bi kalami ko ba haka bane ya ji dadin zance ta za ga samariya zai na tayin haka wallahi kaza kaza mulahiki Allah ba haka bane yana hiyo da ɗayan mutane ka zo kana asirawa da kojin ka bai da Allah wannan hirar ta halasta missa ba ta halasta ba ba hirar ba ne laihi abinda hirar za ta haifar za ka ji to haramun in mutum ba ya karanci abin da ya shafi saddu zara'i ba ya fahimci malikawa shi da zaga yanzu in zamanin ga wanda ba su da fiqihu wai sai ga mutum ya ce wai ji malikiya sun ce kaza malikiya wasa ne a rance da girman Allah a fiqhun na musulunci a fahimtar musulunci maliki ba maliki na hakika in yan baka fatawa a musulunci kawai ka sallama wallahi ba wasa bane mutanen nan amma mun yanzu yan bana bakwai wai sai ga mutum ya hawo bari yana caka-caka da littattafan malikiya ka je kai karatu wallahi ba wasa bane mutanen nan ba a kai suke magana ba saboda mai mutanen kirki ne ahlus sunna ne duk da kake ganin kana fizga a sunna wallahi baka kai su maliku sunna ba ba ka kai ba mana ma ne kai ba ma mutum sai yi magana malik sai ce wai malik ya ce kaza malikun mu wasa ne hai ta sai mu karatun mu girmama wa'annan malamai na ahlus sunna in za mu yi magana akan su mu sa girmamawa mu sa ladabi sai mu samu albarka a rayuwar mu to wa alaikum salam ba su karatu na ba shi ne malam yake ta a kowa sai su ce ga hadisi sai a ce maliku ya ce shi malikun ta ne albarka ce allah ya samu rayuwar shi irin su maliku a duniya guda nawa an kai suna yana zo kana ji labarin su duk wanda kaga Allah ya bar labarin shi shekaru har Allah ya bari ai koyi da shi Allah ya yarda da shi na wala duk yadda kake ganin kana son kai aiki da hadisi Imam Malik a yanzu baka kai shi ba salihin bawa ne duka rayuwar taso addini ne sun ka ba kuma duk fatawar da zaka ga sun yi dan su kare addini na suka yanta amma yanzu zai ga mutu ya sha ruwan zanzam ya sha ruwan soko ya zo ya hau da tattafai yana yin zane akan su imamal ba ce su maliku ba su kuskure ba dan adam bai wuce yi kuskure ba amma wallahi wa'annan dan bai wa addini gudunmawa ba sa'annin ka bane sun wuce kai musu rashin kunya Allah ya mana jagora shine mu koma karatu wa aslul qadar ko ba haka bane ma'ana asali na kaddara abinda yake nuni da asali a nan haƙiƙa kenan haƙiƙatul qadar nan biyu akwai haƙiƙatul qada'i wal qadar haƙiƙanin abinda Allah ya hukunta da abinda Allah ya kaddara shi ho wannan abu sirrullahi ilimi ne na Allah Allah kadai ya san da shi fi khalqi a cikin halittunsa duk abinda Allah ya hukunta zai same bayi ba wanda ya sani sai dai shi sai dai abubuwan da ya sanar da wasu daga cikin bayansa sun ma ya tsali ala zalika lam ya tsali na ne ko lam ya tsali ala zalika malakun muqarrabun wani mala'iki wanda yake da kusanci da Allah bai isa ya tsinkayo wani abu da Allah ya koye ba wala nabiyyun mursalun haka wani annabi da aka aiko shi zuwa ga al'umma shi ma bai isa ya tsinkayo wani abu na gaibi da Allah ya koyi ba saboda haka wata ammuku mutum ya ce sai ya yi zurfafa gano wani abu da Allah ya koyi wannan zurfi dalika da duba cikin wa'annan abubuwa zari'atul khizlani wannan hanya ce da ke kai mutum zuwa ga halaka an gane lissafin ko sannan wasullamul hirmani ya taka tsani da zai haramta makansa samun dacewa hanya ce da za ta kai ka zuwa ga rashin dace mala yake cewa wa darajatu tsogoyani mataki ne da mutum zai afka an gane ku a daraja shine marqat matatakala ne na addugoyani shine abinda ake addugan shine azzalal kawo mataki ne na zamewa duk da ya shiga hanya na menene na halaka Allah ya samu dace kenan an kace wa darajatu tughyan shine ai azzalal amma alaihi rasihuna kaucewa ne daga abunda malamai na kirki suke a kai su ne ahlul irfan ma'abuta sani duk mutumin da za shi kokari sai ya kutsa akan abin da Allah ya hukunta misali abin ya samu tun ka rinka tunanin to dan me kaza ya samu wani dan me aka yi kaza wannan hanya ne na tabewa kuma mataki ne da zai da ya sabawa mutane na kirki wa'inda suke arrasikhuna fil ilmi ne an gane misali ko malai yake cewa fal hadara kullal hadari saboda haka mutum ya kula ya kiyaye matukar kiyayewa min zalika game da wannan abu nazarin ma'ana duba game da wannan abu abu ya samu mutum ka fara duba yaya aka yi wa fikiran ko kuma tunani ka rinka kai zama kawai kana tunani eh to to ma wai wai dan me ma ni na zama kaza ko kuma dan me ma kaza bai kasance ba dan me ma akai kaza wanda abu ne na gaibi Allah ne kawai ya bato da ilimin sa haka ma wa menene wa waswasa haka ma da yin tunani ka rinka yin waswasi ka ni yana ganin al'amarin nan na Allah hanya babu babu bambanci to dan menene Allah ya bawa ni kaza ni bai bani ba misa Allah ya kaza ni bai bani baka san hikimar da yasa Allah ya kaza ba sa'annan dan me ma kaza akwai wani abu da Allah ya boye hikima ce inda Allah zai nuna mu da wasu abubuwa da mun shiga bala'i babu mamaki ma gobe ne zaka mutu to ka rika tunanin kakai tunanin kaka ne mutuwa kaza kaza da Allah zai bayyana ma mutuwa ma sai ka rudi ko kuma Allah subhanahu wataala shi ya jarrabe ka da asara dan kuma wata hikima dazu ina da cikin bincike sai nake karanta kissar wani wani tsuntsu ya tsaddaci tana da kokarin ibada ita ba ta da aiki sai zikirin Allah da tsarkake Allah aikin ta kenan ba ta yin komai tana garin Allah tana jin daɗin al'amarin Allah tana son ubangiji kuma ba ta mallaki komai a duniya ba sai ɗan gidanta kuma nan na ɗaya take daɗi tana rayuwa ana nan kawai sai ta ga iska ya taso da iska ya zo sai ɗaya da ɗan gidan ita ma sai iya gaba da ita ta koma gehe ta ce to ita mi ta yi ma Allah ya Allah zai mata haka ita yanzu abin da take ma Allah Allah zai mata haka ya Allah ya mata haka sai zamanto ta daina zikirin ta koma ta yi tagumi abu duk ya dame ta sai Allah ya koyi jibril ya ce je ka tambaye ta jimin faru da tabbar zikiri jibril ya zo ya ce ke kina da kokarin ambaton Allah mista ta ce ita ai abin da Allah ya mata bata gane ba ya Allah zai mata haka ita tana da kokarin ibada tana yin kaza tana yin kaza yanzu abin da take yi ta haka Allah zai saka mata yanzu dan ɗakin da gare ta shi kadai yazo ya watse jibril ya ce ikon Allah ya ce ku dai halittu ba ku san hikimar Allah ba game da abin da ya hukunta shi yasa yake boye muku abin da ya hukunta ya ce mata dai baki gani sai ta diba sai ta ga babban maciji har ya kai ga shekarta sai ce jiya ne da daddare macijin na ya saɗaɗa ya zo ya haɗiye ki saboda Allah na son ki sai Allah ya turo iska ke ta ki ba da wannan sai ta ji daɗi ta ce iko Allah ta ce Allah shi a shi kun gani wani abu zai zo ya sami ka rika tunanin ni ina sallar dare ina istighfari ina kaza kuma gani cikin damuwa damuwan nan ita ce an maganinka ka da Allah zai bayyana ma abin da ya sa ya kawo ma da ma sai ka kada jin daɗi kenan duk abin da Allah ya hukunta ka daina tunanin sai ka gano me yasa ko hikima na alaikum salam bai wani kaga ce nan ne mahallin shi akwai lokacin da za ku yi program da wani kana ganin duk an shirya za a samu kaza sai ga da ya rushe sai ka zo ka damu ni wallahi na rasa ko menene wani ma sai ya ga meye ma'aza akwai hikima a ciki duka wani yana cikin babin qada'i wal qadar kenan abin da ake son mu'mini ya zama duk abin da ka tsara sai Allah ya zo da aka san wannan kace alhamdulillah kaka sada mu ce to dan ni ni na so ka a akwai wani abu da kai baka san da shi ba shi da ake son mutum ya gyara aqidansa ya san cewa abin da Allah ya ɓoye mai kakkai ƙoƙarin sai ka gano shi kamar shi wannan sirri ne na Allah shi zama ne ce falhadara kullum hadar ka kula ka kiyaye matukar kiyayewa min zalika game da wannan nazarin wajen duba wa fikiran ko tunani wa waswasa ko kuma ka zo kana yin waswasi fa inna allaha ta'ala awa ilmal qadari anin an anamihi Allah subhanahu wata'ala ya boye ya nade ya hana halittunsa su gano ilimin abin da ya hukunta ilimin da Allah ya kaddara abin duk Allah ya ɓoye shi ya hana halittunsa su kai zuwa gare shi su san shi kenan a nan ba wanda ya san gaibi shine dai ma'ana shi yasa abin da yake nuni a nan yake cewa fa inna Allah tawa ma'ana Allah subhanahu wataala ya jinye ko ya ɓoye ko ya hana duk abin da ya shafi ilmal kadar ilimi na kaddara ya ɓoye wannan abin an anami anami ay khalqihi Allah ya hana shi game da halittunsa babu wanda ya sani fanahahum an maramihi kuma ya hane su da su nemi ilimin ma'ana an marami akan nemansa maram nema talab kada ka zo kana neman ka gano dan me aka kaddara kaza ko kuma dan me kaza ya faru Allah ya hana wannan kama qala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah ya faɗa cikin littafin sa la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaya su game da abin da yake wa hum yus'alun su yake tambaya in abu ya same ka kaka ce dan me kaza ya same ni a'a baka sani na ba akwai hikima ka karba haka Allah ya kaddara ka bar abin a haka wani in ya ga ya yi sallar dare ya ina yana azumi asawaki bai rabuwa da asawaki shi ina kasuwa kuma sai ya nemi an ara mai kudin mota ya koma wallahi sai ga shi da yariya bai to kai ga sallar ga anya ba Allah ya karbe ta Allah Allah ya sa abin da ya tsara duk wanda ya san Allah ya huta in ka ina baka ci komai ba kakka yi tsammanin Allah bai gani ka akwai hikimar da ta sa Allah ya hana ka samu abinci kaka damu in ka ganka baka da lahiya akwai hikimar da ta sa aka samu rashin lahiya in ka ganka lahiya kalau akwai hikimar da ta sa Allah ya sa maka lahiya kakka alfahari duk abin da Allah ya zo a karba kuma in Allah ya ma ba kaka ce saboda me kuma kaka yi kokarin sai ka gano to don me a wannan ba aikin ka bane ni kawaya kai imani faman sa'ala lima fa'ala kaji ko wanda yace to don me ya aikata haka an gane lissafin ko abu ya faru da kai ka zo ka tambaya to don me aka yi wannan lima fa'ala faƙad waƙa'a eh faƙad radda ko kenan faƙad zalla ko kuma faƙad radda hukumar kitab nan yadda za ka fassara wannan jumla bai ma'ana faƙad zalla haƙiƙa duk wanda ya wannan tambaya Allah subhanahu wata'ala ya aikata wani abu ka zo kana cewa don me aka yi to waƙa'a fi zalli mutum ya fada a cikin zamiya kinan faƙad waƙa'a fi hukumin kitabi ya hukce abinda Allah ya hukunta a cikin a cikin littafinsa ma'ana ya fada cikin da kuskure shine ma'ana domin faman sa'ala lima fa'ala wanda ya tambaya dan me aka yi haka faqad radda hukumar kitab kamar ya maida abinda littafi ya hukunta kenan abinda Allah ya hukunta kenan ya fara cikin kuskure ومن رد حكم الكتاب wanda kuma yan musa abinda Allah ya hukunta a can a rubuce Allah ya kaddara kaza zai samu yan musanta wannan abu kana min al-kafirina ya kasance daga cikin wani su kafircewa Allah fa hada jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa mutaminini fa hada jumlatu ma yahtaju ilayhi wannan shine abinda mutum yake da bukata shine muridul yaqini wanda yake son ya samu yaqini shine abinda ya kamata ya samu hada jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa mutawarrun menene qalbuhu min min awliya'illah ko ba haka bane haka ne ma'ana man huwa mutawarrun qalbuhu min awliya wanda zuciyarsa take nufin kuduwa min da kyau ku karanta hmm? munawwar ko to yawa to yayi fahada jumlatu ma yahtaju ilayhi wannan shine jumla wanga bayanai da muka yi a baya sune dunkulen bayanan da yake da buƙatuwa zuwa gare shi wake da buƙatar wa'annan bayanai man huwa munawwarun qalb wanda zuciyarsa aka haskaka ta da imani aka haskaka ta da karɓa abin da Allah ya hukunta min auliya illahi ta'ala daga cikin masoyan Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi to shine wannan matsayi an ka ce daraja matsayi ko mataki na waɗanda suke masu bincike ne a cikin ilimi wanda suke sallamawa game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya anna ilma ilmani domin ilimi da kuka gani ilimi gida biyu ne ilimi gida biyu ne akwai ilmun margubun fihi shine nan ilmun fil khalqi mawjudun akwai ilimin da yake saman mini a cikin halittu shine ilimi wanda yake margugun ilimin da ake buƙatar a same shi wa ilaihi mandubun shi ma wannan ilimi ana son shi ilmun fil khalqi mawjudun in kana so sai ka ce fihi marghubun wa ilaihi mandubun ilimin da Allah ya ba mutane ake son mutane su ilmantu da shi da wa irin wannan ilimi ana kwaɗayin shi kuma ana son mutum ya yi shi kai ilimin sanin Allah ka san wane ne ubangijinka ka san wane ne manzonka da abin da ya kama da wannan wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai kuma ilimin da ba a ba mutane shi ba huwa mafqudun babu shi cikin mutane babu ma mai shi me za a yi jiya me za a yi me za a yi gobe jibi me za a yi gata me za a yi in an jima me za a yi wannan ilimi Allah bai ba mutane shi ba sama ta bakwai wani irin halittu a ciki kasa ta bakwai wannan Allah bai ba mutane irin shi babu bukatar ka ka ta bincike shine wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai kuma ilimin da a cikin mutane babu wannan ilimi fa inkarul ilmi mawjud kufrun ko ba haka bane mutum shi musun ilimin da yake samun mene to wannan ya zamanto kafirci kenan inkarin ilmin manjud ilmin mawjud mutum yayi inkari na ilimin da akwai kamar menene ilimin da yazo a cikin alqur'ani ilimin da yazo a cikin sunna abinda qur'ani ya faɗi abinda sunna ta faɗi ka zo ka rinka inkarin shi yan ka zo ana magana inkarin inkari yana da hanyoyi da yawa biraddin aw ta'anin aw tahawunin aw ma ashbaha dalika a kawo abu ilimi ne da qur'ani ya tabbatar da shi ko kuma suna ta tabbatar da shi kamar da wannan magana ko ka ɗauke ta abin yi ma wulaƙanci ba mai daraja ba ko ya zamanto kana suka a cikin hadisan manzon Allah ko kana suka a cikin alƙur'ani kaga wannan ba karamin matsala ba ce shi ne mala ya ce fa inkaru da ilmin mawujud kufrun sukar ilimin da yake tabbatacce wannan kafirci ne abinda masu inkarin hadisi suke yi wani sai yazo yana wai manzo wai an ce manzo Allah ya ce kaza kana inkarin hadisi wannan kafirci ne shi yasa masu irin wannan aqida an ba su tuba ba kafirai ne a gurin wa a gurin ahlus sunna wal jamaa duk wanda zai zo yayi suka a maganar manzon Allah abinda manzo Allah ya tabbatar da shi abinda Qur'ani ya tabbatar da shi mutum yazo yayi suka ko ya inkari ya ce ma babu shi wannan kafirci ne wadda'ul ilmi al-mafqud kufrun haka ma mutum yayi da awar ilimin da yake a boye wannan shi ma kafirci ne an fahimci Hausa al-ilmi al-mafqud kun ga da abin da ake cewa ilmi al-mafqud ilmu ladhi اختص الله تبارك وتعالى بعلمه ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه شيني علم المفقود abinda Allah kadai ke da sani akan shi ka zo kana ba da labari akai kafirci ne gobe in Allah ya kai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wannan Allah ɗaya san wannan da kaji mutum ya faɗin wannan ya kama hanya ta kafirai kafirci ne sai kaza ya same ka sai kaza ya same ka na duba na gano na binciko ƙasar ga kaza za a yi in juwa kahirci ne ka kuma yadda da wannan kai ma ka kafarta a wannan gaba muna akwai hatsari a ciki wani zai zo shi kalle kai ce mala ci ka gan ka wani ina na gan na ga kaza da kaza da kaza da kaza ga kuma sai ka ce wallahi haka ne ma ni na ji jiki na ma tun satin ga ciwo shi kai kaga yadda da wannan dole zo yana baka labari ka saurari labarin dole sai ka yi da abu biyu ya baka labarin abin da yake na'am yana tambaya ce yan meto wani bisu a nan maganganu ai mu yan meto yan kasan musulmai ne duk sai sun gama magana kam sai su ce insha Allah ko ba ga bane ai su ciya sun kai su ciya sun kai yan hasashe ne an fahimta wasa eh in sun kare sai su ce insha Allah sun dai bar al'amarin nan ga Allah subhanahu wataala sannan akwai wasu abubuwa da Allah ya sanar da mutum su da zai yi amfani da su ya gano wasu abubuwa kafin su faru su kuma sunansu ba gaibe ba wannan sunansu ilimi an gane misali ko sunansu ilimi to ilimi wa ke bada shi Allah da ke nan wannan ya wuce Allah ya wuce da wannan inda ya ba ku shi shi yana gaba shi ne ma da yake ce fa inkarul ilmi mawjud kufrun kai inkarin ilimi wanda yake samamme ne ya tabbata muna magana ilimi magana da Allah ya yake nan ko magana mazo Allah ya yi kafirci ne haka ma wadda yawon ilimin mafqud kufur mutun shi da'awar wani ilimi wanda babu shi ma'ana ilimin da Allah kadai yake banto da sanin sa wannan kufurun kafirci ne wala yathbutu iman imanin mutum ba zai tabbatu ba illa bi abulin ilmin maujudi sifa ya karbi ilimi wanda yake samanmi ana ilimi wanda yake ya tabbata qur'ani da sunna sun yi bayani akan shi wa tarki talabil ilmi al ya kuma daina neman ilimin da babu ma'ana ya daina bincike akan ilimin abinda Allah kadai yake banta da shi wannan ne zaka samu imanin ka ya tabbatu duk mutumin da kaga yana musu abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ko abin da manzo Allah ya faɗa kaga wannan ya faɗa bai kwandar wanda kuma yake kokarin sai ya gano abin da yake a boye shi ma ya faɗa bai kwandar wanne ne ahlus sunna ahlus sunna yana tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da shi yana kuma nisantuwa daga faɗawa abin da Allah subhanahu wataala yake buntu da shi Allah ya mu jagora wannan yake cewa wa nu'minu billauhi akwai lokaci ko minti biyu ba za su gama mana wannan ba za mu shigo kadiya na lauhul mahfuz ko jama'a ko me lauhul mahfuz da hausa allo menene shi in an ka ce allo kaga allo shike an sa allo ko ba ka ba to yanzu an koma gidan jiya shi allo shi lauhul mahfuz da ake faɗa a nan wahuwa jismun nurani wani halitta ne da Allah ya yi ta da haske hankalinka in ya baka ana nawa ma ba sai ka rika tuna irin allon da kai karatu da shi a makarantar ku gawa ga wani a launi ma fi zuwa haka yake ba ya wuce wannan tunaninka Allah ya kamna ne bai kan shi za mu tashi subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk